ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاءكم وتعالى أكو hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjidin musabin umair a ci gaba da darasin littafin alfatuwar hamawiyya kubra littafin da babban malami shekul islam ahmad ibn abdulhalim ya rubuta wanda malamin yana daga malamai na karni na biyar ayin shi ɗari shida da sittin da ɗaya ya rasu ɗari bakwai da ashirin da takwas. Littafin yana tabbatar mana da sifofi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya sifanta kai shi ya tabbatar ma kai shi manzon sallar sai ya tabbatar mushi. Tare kuma da mai da murtani ga waɗanda suka zamanto sun fanɗare a wannan babe na daga waɗanda suke mu'akkila da kuma mu'awwila da mushabbira da dukkanin alfirar ubbala ta hanyar kafa dalilai da alkur'ani da sunna ta manzala salsalam da azar na magabata waɗanda suke na gargaru Allah cikinsu da rahama muna a inda malam ya ke na ƙarto mana magana ta ibn abi zamani wanda ibn abi zamani ɗaya ne daga cikin malamai wanda suke na mazhaba ta imam malik babban malami ne kuma na kurkuba ahin sanin shi da ibn abi zamani wanda za a bi ya sifanta shi da cewa sahibu ibada ne wa taqwa wa ikhlas yace mutum ne ma mujaniban lil umara iya daga malaman da su suka nesa da gurare na sarakuna muktasiyan al-athar salaf kuma mai bibiyar gurabu na magabata daru sukhin fil ilmi yana da kahuwa a ilimi wanda an haye shi jira tana da shekara 324 ya rasu 399 Allah ya shi da rahama iya da littafi mai suna usulu sunna wanda littafin yana cikin addalilin mutum da kuma na aljami duk an sashi sannan kuma akan buga shi a matsayin wanda yake mustaqilli tare da tafiki da kuma hidima na malamai to da haka littafi ne wanda yake sanannen littafi mashahuri wajen masu karanta littattafai wanda suke na tauhidi da kuma littattafan da suke karantar da sunna littafin ya rubuta shi don bayyana asali tushe na ahlus sunna wal jama'a shi yasa ya sama littafin usulus sunna wanda daga cikin littattafan da suke karantar da tauhidi abu wanda ake musu lakabi wanda zaka ji usulul sunna sharh sunna as-sunna duka zaka ga wasu ana kiran su amma an ka duba cikin su sai ka ga littattafa abin da suke karantarwa kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma matafiya ahlus sunna wal jama'a karan farko shine tabbatar da kaɗaituwa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa zaka ga mafi yawa duk wanda ahlus sunna suka bata da shi aka ja daga to zaka ga jan daga yana da alaka da wani abin da mutum yake yi na fansare ma tauhidi to wannan zaka ga ahlus sunna suna matsar kiyayya ga dukkan wanda aka sami yana kin janibin abin da ya shafi kaɗai zuwa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nakalto mana abin da ibn abin zamani ya faɗi a cikin wancan littafi nashi usulus sunna ثم قال يتي باب الإيمان بالحجب kenan ibn abi zamani ne yace babul iman bil hujbi baban da yake karantar da mu al iman bil hujbi yarda da kuma sallamawa da gaskata shamaka da aka ce hujub jam'i ne na hijab hijab shine shamaki kariya duk abin da zai kange kai ana ka ganin abu ana ce mai hijab shi yasa kaga ranar sai Allah subhanahu wa ta'ala ce hatta tawarat bil hijab وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء hijab kaga hijab abin da zai kare ka ba za ka iya ganin abu sai a kira shi da sunan hijab to al imani bil hujub imani da shamakatai shamakin da ya hana bayi su ga Allah in aka ce maka akwai wani shamaki wanda ya hana bayi su ga Allah kaga samo shamaki wanda ya shamakace tsakanin mahalicci da halittar shi ya nuna maka kenan mahalicci yana nesa da halittar shi mahalicci ba game yake da halittar shi ba ubangiji subhanahu wataala shine madaukaki wanda yake da ulul mutlaq babu yanda zai Allah subhanahu wataala da ya halicci kowa da komi kuma a ce Allah yana cakuɗa da kowa da komi da alallahu an zalika uluwan kabira Allah shine yake kole da duk wani abin da ya halitta duk halittai shi suna karkashin shi suna ƙasa da shi shi kuma shi yake da uluwi wanda yake madaukaki to yarda da shamaki shamakin da ya hana bayi su ga Allah shi ma wannan dalilai ne daga dalili da yake nuna ɗaukakuwar Allah da kuma bai nuna ta Ubangiji ma'ana nisantar Allah da halittun shi. Wannan kuma yana daga ƙida tsarin sunawar jama'a cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsari ya shamukantu daga halittun shi da wasu shamakatai wanda babu wani a gidan duniya da zai iya ganin Allah. Saboda idanu gangan jiki an halitta su ne don duniya mai ƙarewa. Ido kaga za a waye gari ya ƙare, gangan jiki za a waye gari ya ƙare, kullum an ariha Za a sa ɗan adam ya rujujjuke ya zama to ya niki to idanunmu da yadda aka rakkaba halittarmu ba za mu iya ganin ubangiji subhanahu wataala ba inda Allah zai yaye shamakin da ya hana mu ga Allah to ga baki ɗayan al'umma duk da mun kone mun zamanto babu mu mun rijiddige kamar yadda lokacin da nan Musa ce rabbi arini anzur ilayka Allah ce lan tarani walakin unzur ila al-jamal fa in istaqarra makanahu makanahu fa sawfa tarani kaga falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sarika Allah yana bayyana da wani haske a take dutse wannan sai rijijjige ya zamanto ya nike ya koma turbaya to inda wannan hasken za a yaye shamakin wannan to gabaki dai zai zamanto kenan mun rijijjige cikin mu saboda haka kenan a lahira Allah zai ba dan adam wani karfi ya canza halittar dan adam wadda zai iya ganin Allah subhanahu wataala shi yasa ubangiji subhanahu wataala ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wayan amin wara insha baya tantanta ga dan adam dan adam bai kai da ubangiji subhanahu wataala an yukallimahu Allah Allah da zai zance da bil adam illa wahayin sai dai ta hanyar wahayi amin wara insha ko kuma ta tsakanin labule shamaki kaga shi yasa ma ya ke kan taura manzo da sai ya ga Allah ko bai ga Allah ya ga Allah ko bai ga Allah Aisha ta ce ya ce a nurul anna ara saboda haka kaga ce bai ganshi ba da ido sai dai da idan zuci kamar yadda Abdullahi ibn Abbas to kaga in har ana magana annabi sallallahu ya ga Allah ko bai ga Allah ba to ina ga kuma gama gari wanda ba nan ba a ce kowa zai iya ga ubangiji subhanahu wataala tabbatar da wannan shamakin yana nuna nisantuwar Allah daga bayin shi إمام مسلم يفسر حديثي لقابل ابن قيس أبو موسى يشي قام فينا رسول الله بخمس كلمات النبي يشكم من كلمومي بيا يشي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله بي برشي كما ما برشي بي تجنتك الله ولا تأخذ رسلكم ولا نوم يقصد القصة ويرفعه شيء يشي أجا سكيلي كم يكسرش ويلقوا إلى أمر الليل قبل النهار أنا أجا أيك الجري أكيما الله كافنين وأمر النهار قبل الليل أكيما أيك ليني كافن دليل sai ce hijabu hunnu shamakin hijabu hunnu shamakin da ya kange a ga Allah haske ne sai ce lauka shafahu da Allah zai kawar da wannan hasken la har asubha waje da hasken fuskar shi ya kona masa ha'ile fasaru min khalqi duk abin da Allah ya kalla daga halittar shi kaga inda Allah zai kawar da wannan shamakin da sama bakwai ƙasa bakwai gabaki daya da wannan shamakin hatta da al'arshi da sai zamanto ya kone man ta ya ilai basaru min khalqi da duk halittun Allah sai ya zaman to sun zaman to sun kenan kon qala yace min qawli ahli sunnati yana daga magana ta ahli sunna aqida ta ahli sunna wal jawshiyata Uthman Darimi Allah ta ce da rama a raddu alal jahmiya sai ce babu lihitijab sai kawo hadisai wanda suke tabbatar da wannan sai ce man ya qadiru qadar hadi al-hujub allati tajaba al-jabbar biha wane ne zai iya fadin gwargwadon wannan shamakin wanda Allah ya sha mafatu wa man ya'lam kayfa hiya ghayru alladhi ahata bi kulli shay'in ilma ba wanda zai iya sanin ya wannan shamaki in ba wanda ya zagaye da sanin komi ba wa ahata kulli shay'in adada wanda ya iyakance kididdiga komi saboda haka dai ce wa ha fa fi hadha aidan dalilun ala annahu ba'in min san wannan yana nuna dalili ne da yake nuna Allah ya nisanta daga bayi mutajibun anhu kuma ya sha mafatu la yastati'u jibrilu ma qurbihi ilayhi malaika jibril tare da kusancin shi da Allah ba zai iya ba addinu min tilkal hudu ya kusanci wannan shamakata malaika jibril tare da kusancin shi shine wanda zai je karbo sako ya zogo to ce malaika jibril ba zai iya kusantar wannan ba alaihi salam to kaga kenan wannan yana nuna maka daukakuwar ubangiji subhanahu wata'ala da kuma girman zakin Allah subhanahu wata'ala qala min qawli ahli sunnah ibn abi zamani ne ya ci gaba da cewa yana daga faɗa ta ahli sunna annan na ba'il min khalqi Allah subhanahu wata'ala ya nisanta da bayin shi ma'ana ba a shafuɗe ke su ba ya hatajibu anhu Allah ya sha makatu daga su bil hujubi da wasu sha makatai fa ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna ulwan kabira yace Allah ya ɗaukaka daga abin da azzalume suke faɗi ɗaukaka mai girma na cewa Allah subhanahu wata'ala yana ko ina da zafin shi sai ce kaburat kalimatan takhruju min afwahi lalle ta girmama kalmar da take fita daga bakunan in yaquluna illa kadhiba ba komai suke faɗi ba face ƙarya su jingina ma zatin Allah subhanahu wata'ala ka fa man azlam mimman iftara ala ma kadiban babu mafi zalunta kai kamar wanda zai kirkiro ƙarya ya jingina ma zatin Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah yana ko ina da zatin shi alhali bai da dalili na Qur'ani ko sunna wanda Allah ya ce mishi yana a ko ina wa zakara asaran fil hujubi sai ambata asar maganganu na magabata da suke tabbatar da wannan alhujub shamakatai wanda suka shamakatai zatin Allah da kuma bayi ثم قال في باب الإيمان بالنزول سنة ابن أبي الزمانين سيفدي دي أصول السنة أبابا الإيمان بالنزول yarda da kuma imani da nuzuli siffa ta nuzuli ma'ana ka ce nuzuli sabkowar da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi zuwa sama wanda take ta daya sama ta duniya ubangiji subhanahu wata'ala haka ya bada labari haka manzon shi ya bada labari kuma wajibi ne mu imani da wannan kaifiya kuma kamar tsoron siffofi ne wanda ba wanda zai faɗi kaifiya saboda babu wanda ya ga zatin Allah babu wanda ya ga zatin Allah kaga tun da ban mu ga zatin Allah yake ba to ba da zai kuma mu iya kaifiyan tarwa mu kwatanta yadda nuzuli yake amma wajibin mu ne mu yarda mu imani da wannan shine Abubakar Ibn Abi Dawud yake cewa wa qad yanzulu rabb jabbar fi kulli laylatin bila kayfin jalla al-wahid al-mutamattil ka gani wa qad yanzulu jabbar fi kulli laylatin ila tabaqi dunya yamunnu bi fadli فتفتو عن عن ابواب السماء وتفرج يقول على مستغفر يلقى كافرا ومستمن خيرا فيملأ روى ذاك قوم لا يرد حديثهم على خاب قوم كذبوهم وأوفهم أو كما قال أتشم منظومة الحالية kaga ya tabbatar da cewa lalle Allah subhanahu wataala yana sarfa kuma wannan an samu mazajen da suka rawaito hadisi wanda yake mutawatiri hadisi wanda yake tabbatar da nuzuli wajibi ne mutum ya yarda cewa Allah yana karkowa sama ta duniya ba tare da kwatanta kaifiya ba ga wannan sifa kuma haramun ne mutum ya kore ta ko kuma mutum ya masa tawili malamai sun kulla babubuka da fasallika wasu ma sun yi rubutu a kan wannan shekul islam yana da sharhi na hadithun nuzul a hadithun nuzul da ya fassara imam al-ajurri a cikin shari'a a shari'a na shi wanda yana daga wanda suka rasu 360 yace babul iman wa tasdiqu bi anna Allah yanzil ila sama'i dunya kullu layla babun da yake nuna mana wajibi ne imani da gaskata cewa Allah yana sabkowa sama ta daya kowane dare sai ce al iman bi hadha wajib wajibi ne musulmi ya yarda wala yasawul muslimu al aqil bai yarwata musulmi mai hankali sai dai in mahaukaci ne an ya kula kaifa yanzu wannan ba martaba ka bace babu yadda zaka ce yaya Allah ke sabkowa a matsayina na halittar Allah bawan Allah ba ni da dama in yi tambaya akan abin da aiki ne na Allah ce ya kafiyar kaza yake wannan abin ba martaba ta bace kamar yadda ɗan adam walillahi masalul a'la babu yadda za a iya tambayi ma wani abu na ɗan adam ɗan uwan shi balantana kuma wani abin da yake da alaƙa da zafin Allah subhanahu wa ta'ala sai yace kuma wala yaruddu hadha illa al-mu'tazila ba kowa muke mai da hadisi na nuzuli sai mu'tazilawa yace amma alil haqqi wanda suke kan gaskiya fa yaquluna al-imanu bi wajibin bila kai suna cewa imani wajibi ne ba kai saboda al-akhbar sahat ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi sun tabbata daga nan sarsa haka shi ma ibn khuzaima Allah ya ce da rama cikin kitabu tawhid yace babu zikir akhbar sabita fi sunnah sahiha al-qawm yace rawaha ulama al-hijaz malaman hijaz sun rawaito a hadithun nusul ka gani rawa ulama wa iraq malaman iraq sun rawaito an rawaito ci Allah subhanahu wata'ala ya sabkowa sama ta duniya wannan kuma wajibi ne mutum yayi yaqini ya mai kauya haka Uthman ad-Darimi shi ma dai a ar-raddu al jami'a ya kulla babi akan wannan Imam Darul Qutni Allah ya kashe rama ya rubuta risala guda akan ahadithun nuzul shi ma saboda haka yace al-iman bin nuzul imani da sabkowar da Allah yake saman duniya kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kirari wa zatin shi ale to min qawli ahli sunnah yana daga aqida ta ahli sunna inna allaha yanzuru ila sama'i dunya Allah yana sabkowa sama ta daya wa yu'minuna bizalika ahli sunna suna gaskata wannan min ghairi an yahuddu fihi hajja ba tare da sun bayyana kaifiya ba alhajju anan hajju na kaifiya wa zakara alhadith min tariq malik wa ghairihi sai ambata hadisin ta hanyar Imam Malik da wani Malik daga Abu Salma bin Abdurrahman daga Abu Hurairah ya ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulli layla ila sama'id dunya ubangiji mu mai albarka mu dauke yana sauka kowane dare zuwa sama ta daya shine ya buka sulutul layl akhir lokacin da bayan ka kan ukun dare ya dingi bai kula yace man yad'uni fa astajibla ina mai kira na amsa mi man yas'aluni fa uqiyahu wa yake roƙo na bashi man ya saba firni fa aghfira la wannan wa kowane dare Allah subhanahu wataala yana wannan to kaga cewa Allah yana sarkowa saman duniya yana tabbatar mana da ulumi na ubangiji subhanahu wataala da kuma istiwa'u ala arshi wa zakara al-hadith min tariq malik wa ghayrihi ila an qala wa akhbarana wahab an ibn wadah har zuwa inda yace akhbarana wahab an ibn wadah وابن مصرة بن الفرج بن بكر أبو هضم التميمي الحجازي ذهبي كان رأسا في الفقه بصيرا بالحديث ورجاله ما ورع وتقوى صد هكا كنان تبتش مالكي دقا ابن وصا محمد بن وصا أبو عبد الله القرطبي مولى عبد الرحمن بن معاوية شما أيتي كان عالما بالحديث بصيرا بأركه متكلما على علله كثير الحكاية على العباد والزهاد Ali ibn Waqa an Zuhair ibn Abbad daga Zuhair ibn Abbad wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai wanda suke amintattu. Ali ce man adaraktu min al-mashayikh dukkanin waɗanda na riska daga malamai Malikun na kamar Imam Malik wa Sufyan kamar Sufyan al-Thawri wa Fudayl ibn Iyad kamar Fudayl ibn Iyad wa Isa kamar Isa bin Yunus bin Abi Ishaq as-Sabi'i jika Abu Ishaq as-Sabi'i wa ibn al-Mubarak kamar Abdullah ibn Mubarak wa Waqi'un kamar Waqi' ibn al-Jarrah kanu yaquluna an-nuzul haqqun wannan malaman suna cewa sabkowar Allah sama ta daya wannan gaskiya ne haka yake ya tabbata a hadisin da bashi da wata masura ko kuma wani korewa saboda haka imaninka da wannan garaba sarkaci kaga zaka rubuce lokacin su mu'tazilawa kaga tun da basu mayar raba babu yanda za a yi su zaman to sun tsaya sun ribaci lokacin masu korewa su ma kaga sun yi asarar wannan lokacin saboda haka suka ce duka gaskiya ne qala ibn wasa ibn wasa yace sa'altu yusuf bin ali na tambaye yusuf bin ali bin zuriyq bin isma'il abu yaqub at-taymi al-kufi wanda ya zauna a misra har zuwa wafatar shi 232 Allah ya shi da rahama ibn wasa ya ce na tambayi yusuf bin ali anin nuzul akan nuzuli na ubangi qala na'am sai ce gaskiya ne ukuminu bihi ina tabbatarwa ina fara gaskiya da shi wala ahuddu fihi hadda ban zaman to ba ina faɗin kaifiya wannan kuma shi ne mazhabi da ma na ahlus sunna wal jamaa yarda da imani da dukkanin wata siffar da ta tabbata nuzuli kuma siffa ce daga siffofi na zatin Allah subhanahu wa ta'ala siffa ta zatin Allah wadda take al-iradiyya al-ikhtiyariyya in Allah ya ga dama yakan yi kamar yadda yake sabbowa a arafa kenan sifa ce ta gane da su kuma da suke korewa suna kore ma zatin Allah sifa fi'iliya kaga duk lokacin da ka kore ma Allah sifa fi'iliya ikhtiyariya cewa Allah bai aikata kaza bai kaza su mai da Allah kamar gumbi shi yasa ka gani kenan tabbatar da wannan yace wala ahudu wa sa'altu anhu ibn ma'in yace na tambayi ya ibn ma'in bin aun bin ziyad bin zittam abu zakariya المري مولاه البغدادي وندا اماما لعالما هادئا في نسب الرجال sannan kutubu jarwar ta'adil malamai suka ce ta zarafa bi aqwali sun yi kwalliya da maganganu haibul ma'in amma ke mai lakabi da imamu jarwar ta'adil saboda yanda ya fice a wannan bangaren shi da kan shi yake cewa kasamtu bi yadi alfa alfa hadisi da hannuna na rubuta hadisi miliyan ali ibn al-madina ce ma alam adan kataba ma kataba haibul ma'in yace ni dai a duniya ban san wani ɗaya ba wanda ya rubuta abin da ibn Ma'in ya rubuta to kaga waɗannan su ne dakarun sunna kuma ga matafiyar duk wanda ba su ba za ka samu mu'tazilawa ne jami'awa ne wanda wasu an soke su an jefe su da ƙida kaza an jefe su da ƙida amma wanda suke kan tafarki nagartacce Allah ya ki akan malaman sunna a same su a babi na bid'a shi yasa da wahala ka samu wani malami wanda ya dafan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka same shi a tafarki na bid'o'i shi yasa garin da manzo Allah sallallahu alaihi hijira Madina sai ta zamanto dukkanin ummahatul firaq nan ba san ba ballasu a Madina duk waɗannan bid'o'in kaga kadariya yanke sha saboda kaga sai Hayy ibn Umar yace sai muka ji aiki haji ko tukalana Abdullah ibn Umar muka ce bari mu je ko mun samu wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu tambaye shi cewa inna qibalana lalle yanke mu wasu mutane sun bayyana suna karanta qur'ani wa yaqtiruna al-irma suna bibiyar ilimi sai dai suna cewa la qadar al-amr unuku Abdullahi ibn Umar yace na ji baba na yana cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayna ma na hanzu ya karanta wannan hadisi sai ce fa wallazi ya'rifu bi ibn Umar da za su ciyar da dutsen Uhud gabaki ɗayan shi Allah ba zai karba ba sai sun yi da kaddara to kaga wannan sai kuma ka dawo bangaren rafida su ma ga inda suka bayyana bangaren waɗanda suke jahamiya kaga an faɗi jihar bin safwan jihar bin dirham yanki ne na masu addinin buda mutanen girka waɗannan maguzawa duk sanan ne aka samu aqida to kaga duk asali babu wanda ta bulla a madina babu wani dan madina tunda wanda suka rayu a madina a wannan lokacin irin su imamu malik ne imamu darul hijra to su imamu malik akwai wanda ya kai su kyamatar bid'a shi yasa ka ga rike wutar da suka yi rike wutar da suka yi ta yanda ba su iya majalisar imam malik gaba ɗaya bai bar san bid'a ba da zara an ga wani mai masuna bin nan to za a kore shi saboda ya san sharrin waɗannan wala sarkalu ila alladhina zalamu fa tamassakum an-nar ya sa almaru ala dini salili falan zur adukum man yukali in ka bari a majalisin sai ka bar wanda yake da dauɗa zuciya to zai jawo su da kaga shi yasa hasan basri lokacin da wasu ibn Asa ya kauce ma tafarki na ahlus sunna wal jama'a dangane da ashabul kaba'ir wanda suka rasu ba tare da sun tuba ba kaga yanke ba da fatawa da manzila bai da manzila sai sai suka raba kayan shi ya kaurace ya bar gurin to kaga wannan shine kenan waɗannan malamai duka kala yace uqirru bihi wala ahudu fi hatta ya ibn ma'in yace ina tabbatarwa amma ba da kwatanta قال محمد ابن ابي زماني يتي وهذا الحديث يبين ان الله عز وجل على عرشه في السماء دون الارض yake kaga wannan hadisi yana tabbatarwa wani hadisi hadisin da su yana tabbatar ma Allah yana a sama ya daidaita al'arshi fi sama idun al'ard yana sama ba a kasa ba wa huwa aidan kuma da yake bayyinun abu ne a fi kitabillah wa fi ma ghairi hadisi a rasulullah cewa Allah yana sama ba wai wani abu ne wanda yake ƙarfafiyar abu ko sai an yi wanda abu ne wanda yake ɓaro-ɓaro a hili shi cewa Allah yana sama babu wani duhun kai ma babu wani duhun kai da mahaukaci da wanda yake mai abin nan da ka yahudu da nasara duka in ka cire waɗancan firka ne wanda suke na maguza hatta da yahudu da nasara duka sun yara da Allah yana sama daga abu ne wanda ba bai bukatar abin nan shi yasa dalilan shi baka iya lissafa wasu في كتاب الله وفيما غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه kaga gudanarwar da Allah yake dalili ne na ulumi ja yudabbiru amra Allah yakan gudanar da al'amurra na duniya zuwan sanyi dare rana yini halaye na 'yan adam minas sama'i daga sama ilal ardi zuwa ƙasa kaga cewa ana gudanarwa daga sama zuwa ƙasa ya nuna mai gudanarwa da Allah ne kuma Allah yana shi sama thumma ya'ruju ilayhi sannan kuma sai ya zamanto al'amarin na ayyukan bayi ya'ruju ilayhi ya hau zuwa ga Allah wa qala ta'ala a amintum man fis sama'i yanzu kullamunta man fis sama'i ubangijin da yake sama an yakhsifa bikum al-arda ku saba mishi ya kisbe kasa da ku irin yanda aka ma kawo mai lokai an ya sufa bi kuma arda Allah kisbe kasa da ku fa idan ya samu sai a gagga kasa tana kadawa tana girgiza idan zulzulatul ardu zilzalaha kenan nan kaga da Allah subhanahu wataala yake yin kashedi ga ma'abuta aikata sabo cewa kenan yanzu za su ci gaba da sabon su sannan sun lamunta sun yarda ma kansu mamfis sama ubangijin da yake sama ya kisbe kasa da ku kaga ya Allah ya mamfis sama amma amintum ko sun lamun kaman fis sama ubangijin da yake sama an yi rusula alaikum hasiba kaga man fis sama ubangijin da yake sama ko bai aka ce an yi rusula ya aiko daga ina daga sama kaga wani zai ce man fis sama ai kaza sai aka ce an yi rusula al irsal shi kuma kaga ko ina ne zai zama to kenan mi daga sama a sako musu hasiban shin kuma hakan ba a yin ba kaga ai an yi akwai wadanda fa kullana akhadna bi zambi ko ne mun damke shi kaga akwai man fasafa man akhadha sosai man yawa man arsalna alayhim hasiban wanda aka turo musu hasiban kaga duwa kenan akwai wanda arsalna alayhim hasiban aka turo musu da dutsuna daga sama ubangiji subhanahu wataala ce ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib ilayhi ga Allah ne yas'alu al-kalimu at-tayyib tsarkakakkiyar kalma take hauhawa take ɗaukakuwa wal amalu salihu yarfa'u nagartaccen aiki shine yake daga wannan kaga kenan ilaihi zuwa ga Allah ne ya sa'ad wa qala huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah ya ce huwa al-qahiru Allah shine marinjayi fawqa ibadi kuma yana saman bayan shi subhanahu wa ta'ala wa qala yace ya Isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya ya ga Isa inni mutawfika ni mai karɓar kare wa rafi'uka ilayya sannan mai ɗaukaka ka ne zuwa gare ni kaga daga ƙasa kenan wa qala bar rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ce bar dai Allah ne ya daga annabi Isa ilayhi zuwa gare shi kaga duk waɗannan ayoyi na Qur'ani suna tabbatar da ɗaya ne daga cikin dalilai wanda suke tabbatar da uluwi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa zakara min tariq Malik qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam jariya ya ambata ta hanyar Imam Malik Imam Darul Hijra magana da annabi sallallahu alaihi faɗi ma wannan jariya ta muawiya ibn al-hakam as-sulami wanda yazo yantar da ita kuma annabi sallallahu alaihi mata jarrabawa da kanshi kuma ma shi sai tabbatar da imaninta cewa tabbas wannan ta san Allah mumina ce kuma ta gaskiya saboda ta tabbatar da abin da zai jaga mata imani shine tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wataala shine malicinta tabbatar da manzanci manzarar sallallahu alaihi wasallam ma annabi sallallahu alaihi tambaye ta aina Allah yake kala tace fis sama Allah yana sama kala man ana yace ni kuma wane ne kala tace anta rasulullah kai manzo Allah kala yace fa sitaha fa innaha mu'mina dan tadda ita ita wannan mu'mina ce to kale ka kaga wanda daga wani kauye aka zo da ita amma da ke fitra ne abu ka gani take kawai tace aina Allah fis sama Allah yana sama to kaga tare da irin yadda mu'tazilawa da sauran mu'assila suke kokarin da mu'awiya suke kokarin yin tawili duk lokacin da kuma za su yi tawilin sai tawilin ya jefa su wata musifa wadda dama sun kyale ya ce wasu su ce mahaukaciya ce kaga kuma ga nan sarasa ya tabbatar da ita wa to ya za in ka ce ba da hanga dama za a gina abu akan wanda bai da hankali kuma nan sarasa ya yarda sa faɗa abin da yake haɗari cewa Allah yana sama kuma Allah ba a sama bai ce kuma nan sai sai kyale ta kan wannan ka gani wasu ma ta kai su zuwa ga zagin sahabban da suka rawaito hadisin dama kuma iya daga hadarin da mu'awwiya suke samu hadarin da mu'aqqila suke samu hadarin inkarin sunna shi yasa zaka ga yawanci billar bid'o'in waɗannan daga ƙarshe sai kai su zuwa ga inkari akan ihtijazu sunna to da ita sunna ita take fassara alqur'ani to zaka ga duk wanda suke zirgi a wannan bangaren da ƙarshe su waye gari suna inkarin hadisai shi yasa wanda suke raddi ma irin su Imam Ahmad suna gamawa da arraddu ala zanadika irin su Imam Shafi'i duk sun yi raddi ga waɗannan masu inkari da ihtijazi da sunna masu inkarin kawo hujja da sunnar manzo da sallallahu to da ita sunna ita take bayyana da alqur'ani ita take bayanin qur'ani ta ma haɗu wani abin da ba a haɗe shi ba cikin alqur'ani to da ita ma wahayi ne yanzu to yana daga hatsarinsu za ka ga sukan waye gari sai su dinga karyata wasu hadisai shi yasa za ka ga wanda suke mu'attila suna inkarin hadisan da suke cikin sahihai suna inkarin hadisan duk da duk hadisin da zai tabbatar da wata sifa to sai su yi kokari su mutar shi fara mara yace wani hadisi ce ci gaba dai da na kalto mana magana ta ibnu abi zamani cikin usulus sunna yace wala hadithu mithla hadhihi mithla hadhihi kathira jiddan hadisan ba zan kwace wannan suna da yawa ibn abi zamani ne sai subhana man ilmuhu bi ma fi samai sarki ya tabbata ga wanda ilim sanin shi ga wanda suke sama ka ilmihi bi ma fi ardi kamar yanda yake da masaniya akan abin da yake kasa ta bakwai Allah subhanahu wataala nisan da yake tsakankanin al'arshi da kuma kasa ta bakwai wannan nisan bai sanya ba abin da yake kasa ta bakwai ya zama yayi nesa da Allah saboda haka da abin da yake al'arshi da abin da yake ƙasa ta bakwai gurin Allah subhanahu wataala ga baki daya babu bambanci shi yasa yace to fa subhana man alimu bi man fis samai kalmi bi man fil ard saboda abin da ya cutar da su suna tunanin wai Allah ba zai san abin ba sai ya cakuɗa da bayin shi shine zai iya sanin wannan abin sai ce to tsarki ya tabbata ga wannan malaika jibril alaihi salam har tsare daga halittun Allah subhanahu wataala amma kaga malaika da kankace ka huta daga nan malaika jibril daga saman bakwai ya zo kankace ka cire ƙahonka malaka jibril daga saman bakwai shi kuma tani har gari to wannan halitta ne daga hadisin Allah subhanahu wa ta'ala kaga malaikan mutuwa kaga ne shi ɗaya ne kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum amma malaikan mutuwan nan ka dauki duk wanda ka sanya musu daga annabi adam alaihi salam har zuwa rai ta karshe da za a tsari malaikan mutuwan nan shi ɗaya ne ke ɗaukar a yanzu nan da wani zai mutu a garin nan a yankin nan to kuma in ka je kowace ƙasa za ka samu awar da wacce mutu ita ce wani malami ko mala'ika mutu ne shi ɗaya ne ka gani shi ɗaya ne duk za a mutu lokaci ɗaya amma shi ne kawo kuma ya tsofa kun malakul mawtu alladhi wukila bikum wannan halitta daga halittun Allah subhanahu wa ta'ala min ilmihi bima fi sama ka ilmihi bima fi al-ard la ilaha illa huwa al-aliyyul azim yace lalle babu abin bauta ma bisa canjansa sai shi kadai wanda yake al'aliyu maɗaukaki wanda yake da uluwul mutlaq uluwul sifa uluwul zati uluwul sha'an uluwul qadar al'azim wanda yake mai girma wa qala qabla zalika ibn abi zamani kafin kulla wancan babi dama ya baban babun fil imani bi sifatillahi ta'ala wa asma'i babun da yake bayani abusa imani gaskata sifofin Allah da sunan Allah qala yace wa alam bi anna ahlal ilmi billahi kasancewa masanan Allah bi ma ja bi anbiya'u masana abta hadisai abta sunna wadda annaba suka zo da ita wa bi ma ja bi anbiya'u da kuma abinda annaba suka zo wa rusulu da manzanni ya rauna al-jahl bi ma lam yukhbir bihi ta'ala annafsi ilman duka waɗannan ya rauna malamai suna ga al-jahala jahiltar bi ma lam yukhbir bihi ta'ala abinda Allah bai ba mu labari ba annafsi a zata shi ilmin wannan ilimi ne abinda Allah bai gaya ma ba ka tsaya a matsayin jahili akan wannan wannan ma wani ilimi baka baka ga ba zatin Allah babu yanda za abinda baka ga zatin shi baka faɗi sifar shi ba mu ga zatin Allah ba ba wanda ya ga zatin Allah don Allah ya ce mana yana da kaza sai mu yarda to amma tunda bai wata kaifiya ba mu tsaya a rashin sanin kaifiya wannan ma ilimi kun ce Allah yana saukowa to yanzu nan dare ne can kaza ne ka ce wannan ma rashin faɗin wannan wani ilimi ne daban sai ba wannan ma wani ilimi ne ka gani shi kanshi wani ilimi ne ka tsaya inda aka tsaye da ka shi ma wannan wani ilimi ne na musamman in kai wannan ka tsare kun ce Allah yana kaza to yaya kaza yanzu ka ɗauki misali ɗaya ka ce wa dariya yanda nake sai ka ce a rashin sanin kaifiyar dariyar Allah wannan ilimi ne shi ma na tsaya inda Allah ya tsaye da ni ya dai gaya mun ko na yarda Allah yana yi amma yaya kai fi ya saki wallahi ban ki san san wannan ba saboda ni karami ne daga halittun Allah subhanahu wataala shikenan ka kare wa annahum innama yantahuna kuma wa annahum lalle su innama yantahuna suna tukacewa suna tsayawa min wasfihi wajen sifanta Allah da sifatihi da sifofin shi wa asma'ihi ilahatun ta'a inda Allah ya tsaye da su fi kitabi a littafin shi ala lisani nabi dukkanin waɗannan malaman masana ahlul ilmi billahi masanan sanin Allah wa bima ja'at bi anbiya wanda suka san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakin nan suke tsayawa kaga an ce sa ala wajen misal ya ke ta ambata mana duk wanda suka rubuta waɗannan jawami din da kuma sunan da masani da dukkanin littattafan da suka zama to rumbun sumi na sunna wanda aka tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan malaman gabaki ɗayan su babu wani wanda yake inkarin waɗannan sufofin a littattafan su babu suke duk wannan zai kulla babi dan ma ba zuba ma abin ba kai rajimin bil ghaib sai ma istinbati baban da yake tabbatar da kaza shi ma wannan ita ce aqida shi dukkan zakan saboda Allah bai yarraba ma wannan fantararrun su da kwan sunna su da kwan sunna ma ba ba su shi za duk wannan malaman wanda ka san ina abin nan dukkan su suna kan wannan da ya tafarki wa asma'i wa qad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin kenan ibn abi zamanin har yanzu da shekul islam yana cikin nakalto mana magana shi wanda ya kulla babe da yake nuna cewa dukkanin ahlul ilmi malamai masana alqur'ani da sunna suna tsayawa bakin inda Allah subhanahu wataala ya gaya musu kuma rashin sanin tsayawa inda Allah ya da ka jahiltar kaifiyar abin shi ma wannan wani ilimi ne kuma ubangiji subhanahu wataala bai sa ilimin sanin shi ba aka sa wasu ƙa'idodi da wasu dokoki ƙa'idodi na mantiki ko na falsafa ko na kaza a abu ne mai sauƙi sanin mahalicci. Abubuwa na addini ma sun zama masu sauƙi balle sanin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala mahaliccin kowa da komi ya za a yi sanin Allah a sa mai wata ƙa'ida a ce ba za ka san tauhidi ba ka san mantiki ka san kaza ka san wace ƙa'ida kuma abu ne a hili bakar kala Allah ta'ala wa asdaqul qa'ilin Allah subhanahu wa ta'ala faɗi shine mafi gaskiyar wanda suke duk masu magana qala kullu shay'in halikun illa wajha Allah ce kowane abu mai mutuwa ne mai halaka ne sai zafin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala kul ay shay'in akbaru shahada Allah ce wani abu ne mafi girman shahada zaman tsawa shaida wane ne girman shaida qul illahu shahidun bayni wa bainakum in ba su baka amsa ba kai ba su amsa ce musu to Allah ne babu shaida wa kafa billahi shahida go to babu shaida ne kamar Allah mahalicin kowa da komi wanda yake sana abu sa abin da yake koye da hili wa sirru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bi zati sudur ka gani yace to qulillahu shahidun bayni wa bainakum ka ce musu Allah shine wanda yake shaida tsakanina da ku Allah yace wa yahzurukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku zatin shi cewa mu shiga sai tayin mu wa qala fa idza yanzu nan gurin wa yahzurukum Allahu nafsa don wani ce ma yaya nan kuna Allah subhanahu wa ta'ala ke ka ce a ban sani ba Allah da yadda amma ba rashin ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala da baka ganin Allah Allah ya sa shamaki to wannan rashin ganin shine yasa kuma baka san ba yaya siffar zatin Allah to saboda abin da kake gani shi kake iya siffar kana ganin ledan nan zaka wadi ga siffar leda yanzu amma ba ka gani abu an gaya maka shi shikenan sai ka yarda kuma da an gaya maka amma duk abin da baka gani ina za ka iya kuma ka fasanta shi fa innaka bi a'yunina wa qala ta'ala wa litusna ala ayni Allah ce fa innaka bi a'yunina wasbil hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina Allah ce ka dauki hakuri absa hukunci Allah fa innaka bi a'yunina lalle kana gaban idanunmu ma'ana muna ganin ka wani tusuna ala aini Allah ce na sa ne a aikata wannan ga annabi Musa alaihi salam wani tusuna ala aini dan aiwatar da haka a gaban idanuna kaga Allah tabbatar ma kai shi subhanahu wataala tabbatar ma za ta yi siffa ta gani siffa ta idanu wajibi ne kai da wannan yaya idan Allah yake wannan kuma baka san baya zatin Allah yake saboda haka baka san kaifiyar wannan ba wa qalat al yahud yadullahi maqluda Allah ce yahudu suka ce hannun Allah subhanahu ta'ala ta zamanto a ɗaure ma'ana sifanta za ta hannayen Allah da ruwa sai Allah ce gullat aidi hannayensu ne ta zamanto ɗaurariya wa lu'inu bi maqabi kuma wannan magana da suka gaya ma Allah ma tsine musu albarka saboda ta bal iya dawo a hannayen Allah ma ba su tsakani kaga can Allah bai ce ba ya za su ce Allah yana da hannu kaga ba kore ba tabbatuwar siffar hannun da za su yi Allah subhanahu wataala shi yasa zaka ga su a wannan bangaren Yahudawa sun yi su daraja ta ta abin wannan bangaren Yahudu da Nasara sun yi su a nan gurin bangaren wannan su su sun yarda da sifofi kin wa qala ta'ala wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah Allah ya kasa gabaki daya a bar jamkewa ce ta Allah a ranar al-qiyama wa qala innani ma'akuma asma'u wa ara Allah ce ku ji annabi Musa da Harun ina tare da ku ina ji sannan kuma ina gani kaga ubangiji subhanahu wataala faɗa ina ji kuma ina gani tare da kuma ubangiji subhanahu wataala yana sama ya daidaita da arfi shi wa qala ta'ala wa kallama Allah Musa taklima Allah ya zance da annabi Musa zance zancen da Allah ya da annabi Musa alaihi salam kuma sannan mu bayin Allah Allah ya sa mana siffa ta zance kaga kasantuwar mu muna zance Allah subhanahu wataala yana zance wannan bai lazumta kamancece ne a tsakanin mahalicci da halitta beta kuma ba yanda za a yi ka yarda mu muna zance kuma ka kore zance ga zatin Allah alhalin kuma halittun Allah ma wanda bai zance tawaya ce a gare a samu halitta wanda bai zance tawaya ce a gare to ya za a yi Allah ya ba halittun shi kamala kuma ya hana zatin shi kamala ka gani ya za a yi wanda duk wani kamili shi ya ba shi kamala in aka samu wannan kurma ne na kasu ne gare shi wannan mazauni na kasu ne gare shi wannan gurgu ne na kasu ne gare shi wannan a kwance yake bai motsa na ƙasu ne gare shi ya za a yi kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ba halittar shi siffa ta ikhtiyari ka ɗauka ka je ka zo ka sabka ka hau kuma Allah ya hana kashi wannan siffa din ka ce Allah bai san kowa alhali kai ma halittar Allah Allah ya baka zabi da yin wannan abu saboda haka to kuma yanda Allah ya baka ikon kai ɗan adam ka sabka ka hau shi ko shine ya baka wannan siffar ya maka kuma yanzu ka ce naka kuma irin nashi ne shi ko shine ya baka kamalai kaga ya zaka kwatanta naka da nashi kai ne wani ya dauki wani abu sai ya baka cikin taskashi mai yawa yanzu ka ce kai da shi kun zama daya ina zaka zama kai da shi ne ya san maka saboda haka ubangiji subhanahu wataala dukkanin abin da yake da sifa ta kamala shi ne ya bamu bayan da za kuma Allah ya bamu kamala kuma ya hana kai shi wa qala ta'ala Allahu nuru samawati wal ard Allah shine nuru samawati wal ard mai haskaka sammai sannan kuma mai haskaka kasai subhanahu wa ta'ala wa qala allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum allah ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala allah abin bauta la ilaha illa hu babu abin bauta ba za cancanta sai shi kare al-hayy mai dawwamammiyar rayuwa al-qayyum kuma wanda yake tsaye da tsari kaga yana daga siffar zatin allah subhanahu wa ta'ala siffa ta al-hayy mai dawwamammiyar rayuwa wanda mafari bai gaba wanda babu bata gabace shi ba sannan kuma karewa ba za ta rike shi ba sannan kuma al'awwal wanda laysa qablahu shay'un babu wani abu wanda yake kafin shi subhanahu wa ta'ala al-qayyum wanda yake tsaye da zakai shi wanda halittar da yama mala'iku halittar da yama manzanni bai halitte su ba dan su dan mataimakan shi masu taimaka mai ko masu kama saboda shi al-qayyum ne da zakai shi kafin Allah ya halicci mala'ika jibril ya halicci al-arshi ya halicci al-qalmin kudura dama shine Allah wanda bai da mafari shi yasa kaga Allah ya bamu labarin halitta al'arshi halitta alkalami halitta kaza wa kana arshuhu alal ma kaga duk abin da gaza da halittun Allah babu shi akai amma Allah subhanahu wataala shine wanda yake da dawwamammiya wanda kenan rashi bai gabace subhanahu wataala to shine alqayyum وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن Allah ce huwa awwal shine na farkon da mafari bai gabace shi ba wal akhir shine na karshen da karewa ba za ta tsike shi ba wa zahiru shine marin jaye wanda yake sama da kowa da komai wal batin sannan kuma ubangiji subhanahu wataala shine masanin shine wanda yake kenan ma'awal batin shine masanin duk abin da yake na koyi kenan az-zahir shine marin jaye subhanahu wataala wanda yake ya ɗaukaka da kowa da kuma komai ومثل هذا في القرآن كثير إرئر ونن سنة ديوة في القرآن وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه كما رين لبال لبار الله نور السماوات والأرض وله وجه كما الله ينا لفسك وتسكتا داشي ما ذاتيش ونفس الله سبحانه وتعالى ينا لنفس وغير ذلك da kuma wani wannan daga abubuwa waɗanda suke da siffar zatin Allah subhanahu wata'ala wanda ya ba mu labari kenan lahu wajhu kullu shay'in halikun illa wajha wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah kuma ya ba mu labari yana da annabci to kaga wajibi ne duk ya rawa gairu zalika da wani wannan wanda wasafa bihi mimma wasafa bihi nafsuhu daga abeban da Allah ya siffanta zatin shi wa yasma'u wa yasma'u kuma Allah yana je kar sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa yara Allah yana gani wa yatakallamu kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana magana wa yatakallamu Allah yana magana al-awwal wa la shay'a qabla shine na farkon da ba abin da ya gabace shi wal akhirul baqi shine na karshe mai wanzuwa ila ghairi nihaya har zuwa inda babu karshe wala shay'a ba'da babu wani abu wanda yake bayan shi والظاهر الآلي فوق كل شيء الله سبحانه وتعالى شين الظاهر wanda yake madaukaki al'ali wanda ya daukaka fauka kulli shay sama da kowane abu na halittun shi ubangiji subhanahu wata'ala halittun da ya halitta babu halittar da yasa take sama da shi subhanahu wata'ala duk halittar da Allah ya halitta su tana kafa da Allah subhanahu wata'ala to da shi yake da ulul mutlaq shi yasa al'arshi sai Allah subhanahu wataala ce ya daidaita ga al'arshi kuma sannan al'arshi sai ubangiji subhanahu wataala ya hudu ga abin da yake kasan al'arshi sai kuma aka hudu abubuwa hallon da suke kasa amma babu wata halitta cikin halittun Allah wanda halitta take sama da ubangiji subhanahu wataala shine kenan ko ko kulli shi wal batin batana ilmuhu bi khalqi shine wanda ilimin shi batana ilmuhu bi khalqi ilimin shi ya zamanto masanin abin da yake ɓoye na halittun shi shi ne albasa masanin duk wani abu wanda yake ɓoyayyen abu na halittun shi su bani wata'ala saboda haka babu wani abu wai da yake ƙasa ta bakwai ko yake tahiya cikin dare ko cikin ƙasa wanda za a ce ya ɓuya ga sanin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ba zai iya sanin abin ba dole sai ya zama ya shiga cikin halittun shi ko ya cakuɗa da su ko a ce yana ko ina a Allah subhanahu wata'ala ba he ya zama yana ko ina bai ke sana abin da yake faru ka gani saboda haka ce wai Allah subhanahu wata'ala yana ko ina je kenan kana nuna Allah ba zai san abin ba sai yana gudu ya za a ce Allah yana sama al'arshi kuma yana sama kuma yana ga abin da yake faruwa kasar kaza su kaga lazumi kenan maganar saboda abin ana gina shi ka hankali suna mu'amalantar zatin Allah da halittun Allah kaga bayan da za a ce kai kana gari kaza kuma ka san abin da yake na gudu a ce ka hau saman beni kuma ka san abin da ake a ɗaki na ƙasa to wa irin wannan ne suke siffan za su yi Allah subhanahu wa ta'ala fa qala huwa bi kulli shay'in alim Allah ya ce huwa bi kulli shay'in alim shi masani ne a bisa kowane abu amma zaman tsawo shi yana sane da komi bai kore ba kuma uluwihi ala khalqihi da istiwa'uhu ala arshi hayyul qayyum shi yake da dawwamamman rayuwar da rashi bai wadda kenan farko bai gabace ta ba qayyumun wanda yake tsaye da zatin shi babu wani mai taimaka mushi ubangiji subhanahu wataala babu wani mai kama mushi ko mai taimaka mai bai halitta halittu ba tun daga al'arshi malaika jibrilu har ga baki ɗayan manzanni da annabawa Allah bai halitta su ba don su taimaka ne shi yasa ubangiji subhanahu wataala yace da a ce dukkin mu ga baki ɗayan mu za mu zama ala aqsa qalbi rajulin wahidin minkum tsoron Allah mu kamar tsoron Allah zuciya ba mafi tsoron Allah kai a cikin mu a ce gaba ɗaya tsoranar bai zama kamar na manzo sarasala da Allah ce to wannan ba zai ƙara komi ba a mulki ka gani ba zai ƙara komi a mulki na ba kuma inda za a kangare gabaki ɗaya kangarewal babu yadda za ka cutar da ubangiji subhanahu wataala saboda dama Allah bai halitta halittun ba ya dora musu bauta wai dan ya karu da bautar su ko ya samu karin girman mulki da dai sallah halitta la taquhu sinatun wala nawm yace gangade bai zama yana kama Allah babbalanta nama wai barci wa zakara hadith sifat ibn abi zamani ne an bata hadisai na sifat kuma kare yace fa hadhihi sifatu rabbina wannan wasu ne sifofin ubangiji allati wasafa biha nafsuhu wanda ya sifanta kanshi fi kitabi cikin qur'ani wa wasafahu biha nabiyyu shi yasa kaga ubangiji subhanahu wataala ke gayyata mu a tadabburin qur'ani afala tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfal afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri llahi law jadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alqur'ana kaga walau kana min law jadu fihi ikhtilafan kathira saboda haka Allah subhanahu wataala ke gayyata mu akan mu tadabburin alqur'ani mutane tuntuntun akan wannan in ka dauki qur'ani zaka karanta shi babu qira'a ta tadabburi ba za ka taba fahimta komai ba kawai sha haka so ka karanta ka je ka zo sha ka ce ai muna tsoro tsalla da harfa ba abin da zaka gani ka gani shine wani da yake fatadabbarul qur'ana in rimsal huda fa da ilmu ta hata tadabburul qur'ani ka tsaya kai tadabburul qur'ani in kana son shari'a tsurin ilimi yana cikin tadabburul qur'ani yanzu in da suna tadabburun ayoyi na qur'ani an hada wannan kwanan wannan barnar da suka hada kanta irin su imamu ruwani ibnu jarir al-qabari irin su ibnu abi hatim ar-razi wanda suka rubuta tafsirin qur'ani tafsir bil ma'qul dan Allah irin wannan barnar akwai ta suna tawili saboda suna fassara Qur'ani da abin da ya zo daga sahabbai da tabi'ai da sauran malamai shi yasa ba za ka taba ba su zo kan wata sirfa da mata tawili ba su wannan abu duk wanda suka rubuta tafsiri bil masum wanda zaka ga babu wannan abu saboda ba duk inda zaka lalubo ma ba ka samu wani magabaci wanda ya tawili me yasa saboda sun yi tadabburin alqur'ani sahabban da suka koya ma tabi'ai ba su musu tawili ba kawai sun tsaya akan amin ruha kama jasu bila kai in mun zana sa sai yana karantar da su Qur'ani babu wanda zai tambaya ya za a ce Allah yana kaza ya haka sunna to duk wanda suka yi na rubutun za ka yi duk babu wannan mushkila tare inda za ka fara samun matsala sai ka dawo kullun jahmiya daula saban al-abbas lokacin da suka samu mara suka yi rubuce rubucen su suka kankashe ya su ya su aka zo suka yada wannan gurbatacce aqida to daga su ne za ka samu abin ka zo har zuwa ashariya maturidiya kullabiya karaliya duk waɗannan sauran kira kuma wanda suka zo daga baya to kuma ta nan ne da zaka to yawanci menene da kuskure yake in ka ce makomaka a bangaren aqida zaka dogara a littattafan musafiruna musamman zaka ga musafiruna daga malikawa kaga kan aqida ta ashariya kenan in ya zamanto aqidar ka sanan ne zaka karanta to babu yadda za ka saki da masanciya amma ɗauko littattafan da aka rubuta ki tun wancan lokuta a ɗauko littattafan na sunna a karanta su za ka ga babu wani mushkila kawai aƙida ce ta canciya za ka yi a kai kaji inda kuskure ne saboda haka waɗannan duka musafirun in ka ce za su yi wannan abin shi ne za ka karanta aƙida wannan gurɓatacciya mara kyau ita ce za ka shi kuma kakka yi mamaki a ce yanzu suwana suwana za ce a tafsirin su kuskure ne suwana suwana za ce a kaza yau ai ba a ce ma ba dole ne da nasu ne za ka zamu kuma na san ka ɗauki abin da yake daidai waye bai kuskure kuskuren sai ka ajiye shi kuma a ce yanzu ke nuna dukkan kuskure suke a'a ai su ma zauwa suka yi suka haɗa kan kuskure kuma akwai littattafan da aka rubuta wanda sun yi nasin yawa wanda babu kuskure kuma mutu a su ba wani karnin da ya wuce karnin da ba a samu ba malamin da ya tsaya ya faɗi gaskiya ke saboda la su zaru alfa da min ummati ala haqqi wasu sai dai kai kake tun daga zamanin su shagula za duk inda zaka ɗauko malaman tahowa ake yi za ka ga in an samu guda kaza akwai wani wanda ya tsaya alal jihata ya bayyana aqida ta ahlus sunna wal jamaa saboda alƙawarin Allah ne to kaga kenan wannan shine fi kitabi wa safa biha nabiyyu wa laysa fi shay'in minha tahdid amma babu iyakan cewa hudin kaifiya a wani da su wala tashbihun babu kamanta Allah wala taqdirun ko kuma kaddarawa fadin cewa ga yanda abu ne laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir babu wani abin da yake kama da Allah wa huwa samiu amma fa Allah mai ji ne basirun wanda aka ce laysa kamithlihi shay'un wani abu bai kamancece ne da zatin Allah nan ana raddi ga mushabbiha masu kamanta zatin Allah da halittun Allah wa huwa samiul basir nan kuma raddi ne ga waɗancan kenan masu kore ma Allah subhanahu wa ta'ala mu'aqqila lam tarahu al-uyun yace idanuwa lam tarhu ba ta ga zatin Allah ba fa tahuddahu kaifa huwa balle ta iyakance shi ta hudu kaifi ya Allah abinda ido take gani shi za ta iya hudin yanda yake to lam tarhu uyun idanu ba su ga zatin Allah ba balle Allah ce yana da hannu Allah ce yana da kafa Allah ce yana da kaza kace ga kaifi yanda take abinda kake gani shi lam tarhu uyun ido ba ta gani ba kuma ka ɗauki jayayya da ake da masu tabbatar da wannan su abin da suke cewa ha wasu daga cikin su suna ganin Allah a duniya mun ko muka ce a duniya babu wanda yake ko manzannin Allah muka ce ba su ga Allah ba zatin Allah akwai hijabai da Allah subhanahu wata'ala ya sa annabi Musa alaihi salam kalimullah ya nemi ga Allah Allah ya ce annabi Musa ba za ka iya ba kuma haske na bayyana dutse ya rasar take annabi Musa kuma ya suma to kalle ka karfin annabi Musa kuma yana daga cikin ulul azmi min rusul kuma kai tsaye shi zan cewa ke da Allah ba kai ba wanda aljani ma ya shahe ka zaka kuma zo ana tsawon muka aljani aljani ma la abin nan balle kace kuma zaka iya jura wannan abu laysa kamithli shay'un samiu lam tarahu al-uyun idanu ba su ga Allah ba fatahudduhu kaifa huwa balle tsiya kan ce yayi walakin ra'atuhu al-qulub fi haqa'iq al-iman sai dai zukata ne suke ganin Allah a hakikani wanda yake na imani shine kenan ru'uya wadda take kalbiya kenan ru'uya kalbiya kenan amma a ganin ido ba shine abin da kuma ake faɗi na kenan hadisi na Abdullahi bin Abbas Allah kare da a gare shi saboda haka da ido ka ce kaga Allah subhanahu wataala wannan wa la tudrikul absar wa kalamul a'immat maganganun limamai fi hadha al-bab afwal sune mafi tsawo akthar min an min an tasma hadhihi al-futya min an tasa hadhihi al-futya aka ce wannan fatawa hamawiya ta dauki wannan to da fatawar hamawiya tana daga cikin kenan littattafan da suke mutawassitsai na shekul islam wanda yana da mataki wanda yake na ƙasa kamar misali irin su wasiya kaga dan bani hamawiya tarmuriya su kuma wanda suke matsakaita ne mafi yawan su waɗannan zaka samu fatawa ce ake kalle shekul islam sai ba da fatawa ce wani lokaci ko bayan fatawa tun da fatawar mutum zai huce ne za mu shi ka gani wannan an rubuta ta a zama daya an rubuta ta a zama ne kaga wani ne zai huce ya nemi cewa a rubuta mishi aqida ta ahlus sunna wal jamaa a rubuce aka rubuta aka bashi wannan bai hana kuma daga baya misali shekul islam ya wani abubuwa na gyare-gyare wanda dukkanin mai rubutu zai iya rubuta da gaugawa kuma daga baya wani allah inda wani abu da zai gyara na baya wannan kuma daban amma ne a zama ɗaya ne ya rubuta wannan ka gani a zama ɗaya ne ya rubuta to kaga irin waɗannan su ne zaka ga rasa'il ne shekul islam yakan rubuta su ƙananan shine zaka ga misali a da wasiyatul kubra wasiyatul kaza ita ma da aka ce kubra kaga akwai kubra to su waɗannan dai yawanci su rasa'il ne su kuma manyan littattafan zai rubuta sai ne rabbi ka gani sai rubuta su akan bayanin talbisul jahiliya kaga zai zauna ne da rubuta arzul aqal wal naqal dan saboda sun kuɗiya wannan ka gani al'ajuba misiriya ya rubuta alhamawiya ya ba da fasawar sai kuma mutanen misira sai suka tare kura saboda haka malaman sai suka yi itirazi a kan wannan to shine sai rubuta mujallar hudu al'ajuba misiriya su malaman misira sai ya maida musu abin da kawai basu da wata sakewa yanzu tun da an rubuta ne a gaggauta kaga wani zai ce kaza yanzu kuma a hamawiya ne halin rubumu kaga babu wani gumu da yanzu ta ko ni ga shi nan filla filla za a ka aka dalili wato tsiya me wani rufafa babu ma zan shi kawai Allah ya ce dalili kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sune aka yi ta kawowa da bayanin yadda mazabiya ta ahlus sunna wal jama'a wannan yake nuna yadda magabata kenan suke tsaye a tabbace dan tabbatar da aqida wadda take tabbatacciya kuma wannan bayin kansu bane Allah ne subhanahu wa ta'ala dan saboda bayin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kariya wanda suka imani da shi Allah tsare musu imanin su ta farki ya zama ba su da wani shakka a bisa irin abubuwan da shedanu shedan da kuma mutanen shi suke sawa a hanyar ta gaskiya wa kadhalika kalamun naqilina li madhhabihim haka nan maganganun wanda suke masu cirowa mazhabi na limaman shari'a su ma duka haka duk waɗannan a'immatul huda imam abu hanifa imam malik imam shafi ahmad ibn hanbal sufyan sauri duk waɗannan da almajiransu kan wannan yace misal ma zakaru abu suleiman al-khattabi kamar abin da abu suleiman al-khattabi ya faɗi kaga abu suleiman al-khattabi ɗaya ne daga wanda suke shirrahu shine Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Khattabi wanda an ce yana daga iyan Zaid ibn al-Khattabi yana daga salsalar wannan shine Abu Sulaiman al-Khattabi al-Busti ya hada zakankanin ilimin hadisi da kuma fiqh da kuma lugha da kuma ababe wanda ya karɓi fiqh a mazhabi na Imam Shafi'i Allah ya ce da ram Abu Tahir yace wa amma Abu Sulaiman al-Sharih li kitabi Abi Dawud wanda yana daga kenan da tun sharhuna sharhi Abu Dawud sharhi kenan na shi Khattabi yace fa idza waqafa munsiful ala musannafat mai adalci in ya tsayu akan littattafan shi wasala ala badi'i tasarrufat ya kalli kawataccen yanda yake salo a littattafan shi yace ta haqqaqa imamata huwa diyanata zai tabbatar da jagorancin sha ilimi na addini da addinin shi ima yuridu huwa amanatu da kuma da kuma amanashi wanda ya rasu 388 Allah ya kiyaye shi da rama yana daga littattafan shi ma'alimus sunan sharhi ne ma Abu Dawud yana daga cikin littattafan shi gharibul hadith yana daga cikin al-qudra sharhul asma wa sifat al-ghunya anil kalam duka littattafan shi wanda nan malam zai nakalto mana magana shi cikin al-ghunya amfanin irin waɗannan yanzu misali sharhin shi na sunan na abi daula kaga su waɗannan a sharhunan da suka ma littattafan hadisi ba za ka gaba tawili kawai za su yi imrarin abin kamar ne yanda wanda suke tafsirai suka sai aka haka nan to su ma haka suna kan tafarki na magabata na gari shi yasa dole ɗalibin ilimi ya zama to yana koma zuwa ga ummahat dole ya kana koma zuwa ga usul in ba ka koma zuwa ga usul to in ka ce za ka taƙaitu a kan littattafai na muƙasiru malaman da suke na zamani wanda suke rayuwa to kullum zai zama makasabarka kawai ka tara abubuwan da ba su nuna kamar yadda sau da sai kaga an zo ana taunawa. sai kaga kawai abin takaici ahlus sunna yana taunawa da wannan dariƙa kuma yana kokarin wai ya dinga kame hujja cikin littattafai ibn taymiya to shi zaka shi ne inda yaran da shekul sa ayan kare kana ce mai shekul muhammad ibn abdul wahhab ya ce kai a wajen ka ne yake shak shi wajen shi bai raba da wannan kana cewa ɗan shi'a na kawai za ku ɓata lokaci amma menene ya yi imani da shi mai kai imani da shi za mu tantauna wani littafi ne kai a wajen ka hujja ne ka yarda da kutubu sitta na yarda ka yarda da kaza na yarda ka yarda da dukkanin wasu da ta na yarda da kaza littafin wani ka yarda da shi sai ka ɗauko irin su kenan itiqad ahlus sunna wal jama'a ka gani usulus sunna a shari'a a jurri al-ibana ibnu baqa sai ka dauko dannan littattafa duk abin da yake cikin kitabu tauhid na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akwai ta a cikin nan duka shi ma su ya karanta duk abin da yake cikin wannan Sheikh da ya faɗi duk akwai shi a cikin littattafa wannan yanzu in dai har ya yarda da su kaga khalas a sauƙaƙe kawai sai ka dauko mishi shikenan ku zo ku an kare amma yanzu ga yace a ai wannan dama sai zalani yau shi zaka kawo mu hujja da shi kaga za ku ta ɓata lokaci ne yake karɓa gaskin wa mai son gaskiya ne saboda da koyon da inda za ka nuna mushi dalili miliyan nawa ma kawai shi ya gine ne dama shi bai rabu da abin da za ka yi to kuma yaushe za ka zo kana muƙabala da wani har ya je ma wata shubha shi inda za ka zo mai da kowace aya la yuni biha ba zai imani dama haka ne wani ma zai ce ma kai in mala'ika jibrilu za a turo daga sama ya zo ce kaza ya ce ba zai yarda da wannan ba haka wani ya gaya ma wani ɗan shi matashi da ya fahimci suna a ɗaki ya sa shi a nan gudura aka yi ya kai wani in Allah zai turo mala'ika jibril da saman bakwai ya zo ya ce mana tarika kaza ba gaskiya ba ce ba mun ba karshen dai suka suka ko eh duk wasu hujjojin kawai da zaka hoki kace kaza to in turawa za a yi ma mugu mun yara to ka ko za ka bata ma kanka lokaci la kun ji kuma ne wannan tana cikin qur'ani gagari so da haka kawai kai abin ka gida ba shi kenan ba in ya so a majalisin ka kawai kai ta karantarwa gurin karatun ka kai ta kana fahimtar da masu fahimta amma sau da yawa za ka ɗauki muƙabalolin da ake da ahlus sunna daga ba fitina ma suke jayowa da yawa ma fitina suke jayowa wasu sai su ringa samun shakka so da su waɗancan dama mutumin ba kan gaskiya bai wannan shi ya qila la yuhuna ila awliya'i yujadilu akwai maganganun da iblis sai sai su cikin muƙabala zai faɗo wata magana sai ka zo ka ne tantaunawar da suke yawan ake yawan yin wannan har ta sa ƴan ɗariku suka samu dama wadda za ka ji har wasu an samu su shakka a kan hadisai wanda suke bayani kan iyayen nan sarsan da kaza sai ka ji tsoro ma malamai in suka zo kan irin wannan hadisai wani tsoro ma ji wani kuma sai ce a ai ka san kaza kuma ya ya fa san ga fa aqida ahlus sunna ya san ga matafi ahlus sunna duk wani ahlus inda ahlus sunna ne ga abin da ya fahimta ka wannan amma sai kaga mutum yana baya baya saboda mi duk suna yawan kafu jini kuma irin wannan zamani ana cewa kaza ya su je wanci abu mas'alar da wanda Allah bai kamata a gaya ma jahilai ba da gangan sai ce to ai ku da kuke cewa kaza sai a sabka daga mu yanzu ka zo kana tawa ma kwanance kwanance da abin to kenan mutanen nan dama haka ke cewa kaza daga yawa shakka sai ta zama tana shigar mutane to kuma dama nan bai daga masafiya wata ahlus sunna wal jama'a neman muqabala su ahlus sunna bai bai daga da su neman muqabala sukan muqabala sai tura ta kai bango ko dai inda barna tana neman ta samu gindin zama ga wani yana fakar da mutane barna ta to wannan yana sama ko kuma ya zamanto kenan an kai su an an nemi tantaunawa kin sai da in ba su yi ba zai fitina za ta biyo baya to na amma ba shi ahlus sunna ba ya zo ya dinga yawon gari gari yana neman a zo a yi muqabala a kawai ka karanta ka hudu gaskiya kai da kake da gaskiya me sai ka zo kana ta mara gaskiya shi ya san kai shi amma kai kan gaskiya kake ba ba ka da buƙatar sai ka zo kana ta abin nan fi risalati mashhura fil ghunya an al kalam wa ahli a risalar shi mashhuriya fil ghunya an al kalam wa ahli wanda yayi ta abu ta zargin ilmul kalam ilmul mantiq wannan tana daga littattafan da aka ce mafudai imamu suyuti ya kawo wani bangare nata a cikin saunin mantiq wal kalam haka shekul islam cikin dar'u ta'arudul aqal wa naqal ya ambata ta haka cikin naqdut ta'sis ya ambata ta asbahani cikin alhujja fi bayanin mahajja shi ma ya ambata ta yace fa amma ma sa'alta anhu abinda ka tambaye ni akan shi min sifati na daga sifofi wa ma jaa min hada abinda yazo na sifofin zakai Allah fil kitabi sunna fa inna madhhab as-salaf matafiya na magabata na gari isbatuha shine tabbatar da ita wa ijra'uha da kuma gudanar da ita ala zahiriha aw zahiriha Allah ce yana da hannu ka yarda haka nan. Allah ala zahiriha. Mene ba tare da wani kaifiya ba. Ka yarda ka hodi a zahirin da Allah ya faɗi ma kai imani. Wa nafi da kaifiya. Da korewa kaifiya wata shibihi da kamantawa anha daga ita. Wa karina faha qaumun yace wasu mutanen sun dinga kore siffar zati Allah fa abu taluma asbata wallah. Sai suka bata abin da Allah tabbata. yanzu garin su kore ko su yi tawili sai suka waye gari Allah yana faɗa musu na karyatawa tun da Allah ya ce cikin Qur'ani yana kaza kai kuma ka kore yanzu me yake faruwa Allah ya ba da labarin siffar za ta yi kai kuma ka ce ba za a wannan ba a ce ba Allah ya kuma ka ce cikin Qur'ani Allah ya faɗi to me hukunci wanda zai karyata abin da Allah ya faɗi ga aya cikin Qur'ani Allah ya faɗi kuma kai ka ce a ba a cewa hannu sai dai a ce ni'ima ba a cewa kaza sai dai a ce rahama ba cewa sabukowa sai dai a ce al'amarin shi ba cewa sai dai a ce mala'ika kai wani mala'ika ne zai dinga shirka da Allah dinga cewa ina mai neman gahoran gahor sami ina mai roƙo in bashi ai kaga wannan ba aikin mala'ika bane shi mala'ika ya dinga cewa ina mai bukata biya mishi wa ma ja fil bid'a fa inna ma za'a salaf ithbatu wa jira'u ala zahiriha wa nafi al-kayfiyya wa tashbih ala wa qad nafaha qaumun yace an samu mutanen da suka dinga kore siffofin zafin Allah fa abu tsalu ma asabata Allah ta'ala sai suka zaman to suna bata abin da Allah ya tabbatar su ne ahlus taqif kaga jahamiya mu'tazilawa ash'ariya da wanda suke kan irirafi din misali jahamiya kaga sun kore siffofin Allah da sunayen Allah subhanahu wata'ala suka dinga musa tsayuwar Allah subhanahu wata'ala da zafin shi mu'tazilawa su kuma sai suka tabbatar suka ce sun yarda da sunayen Allah amma sai suka dinga inkara sufofin Allah mu tazilawa shine kaga ke inkara sunan Allah tabbowar Allah da sai kuma ash'ariya suka ce sun yarda da sunayen Allah sun yarda da wani bangare na siffofin Allah kuma suka yi inkarin wasu bangare shi yasa to shine malai ce ma kenan da wannan kuma hokar ka dauka wai mu'tazilawa da waɗancan ash'ariya da waɗancan wanda duk suka yi inkarin kar ka ɗauka a a babe ne na wanda suke jahilai ne za ka same su ɓangaren usul ɓangaren fiƙhu ɓangaren lugha ɓangaren duk suna nan amma wasu jahilci ɓangaren a to yanzu dan ka san duk waɗancan abubuwa ba ka san ba Allah wanda shine ake alwallai mutum ya san alwalla ya san raban gado amma bai san ba wanda yake araba gado ya san yadda zai sallah amma bai san ba wanda ya sa ya sallah aikin banza ke da farko ka san wanda ya shar'anta raban gado ka san wanda ya shar'anta sallah ya shar'anta azumi sannan kuma sai ka san abin da ya shar'anta to dan malami ka zama ƙwararre wajen raban gado amma jahili wajen sanin Allah ƙwararre wajen fiƙo jahili wajen sanin ƙwararre wajen yaren larabci amma jahili wajen sanin Allah dama a cikin kabari za a tambaye ka luga ne sakin ba za kabari ba luga ba za a tambaye ka ba a tambaye ka ba dan me baka san kaza ba to kaga wannan yace sai suka zaman to sun fada wa kanna fa ha qawmu fa abtalu ma asbatahu Allah wa haqqaha qawmu wasu mutanen kuma sai suka tabbatar da sifofin Allah minal musbitina fa kharaju fi zalika ila darbin su kuma fa kharaju fi zalika ma'ana wa qad wa haqqaha qawmun wasu mutanen kuma sun tabbatar da sifofin Allah minal musbitina suna daga masu tabbatarwa fa kharaju bi zalika amma sai suka huce iyaka suka fita da wannan ila zarbin suka je zuwa ga nau'i min tashbih wa tadhib akwai wanda su kuma wanda suke mushabbiha su kuma Allah ya ce yana da hannu yasa ce yana da kuma yasa ce kamar nasu yana da kaza ce yana da sai su kwatanta kamar nasu sai suka kai zuwa ga haddi wa tafiyiki waɗannan su ake ce ma mumassila ake ce ma mushabbiha su kuma tsa'ifa ne daga shi'a suke jagoransu shine Hisham ibn al-Hakam ar-Rasidi wani dan Shi'a ne shine jagora wanda yake na Hashimiyya wanda suke riya cewa Ubangiji subhanahu wata'ala saba su ashbar ne bi shibri nafsi suka ce Allah dani bakwai da dani na awaji suka riya cewa Jabal Abi Qumais shine mafi girma daga shi to waɗannan su ake ce ma wannan wannan kuma suna riya cewa Allah subhanahu wata'ala yana sura ta halitta ɗan irin wanda suka tafi kenan kan aqidansu da gwayarsu Ibrahim bin Abi Yahya as-Sulami da wasu su daga mushabbiha wanda suke rata da ɗan Shi'a da kuma mushabbiha hululiya su kuma nan daga sufai su kuma hululiya masu aqidar cewa Allah subhanahu wata'ala ya narke cikin bayin shi saboda haka su a wajen su Allah yana iya shiga surar wani sai ya zamanto ya bayyana a surar wannan sai bayyana a itaciya sai bayyana a kaza su kuma bangaren kenan wanda suke huduliya na sufaye saboda har ma yasu ce maka ai itace da annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala da ya zance da annabi Musa ba ko itace Allah ya tajalli ce itace su su kuma wannan daga bangaren sufaye kuma za ka yi mamaki ba kwanan nan ma ana muƙabala da shi akan wannan cewa gashi Shehu Ibrahim ai yana tabbatar da nan ta huduliya cewa Allah ya tajalli cikin itaciyar bishiya yana tabbatar da wani yana ce ai kwarai ko ai haka haka ne kaza kaza to su kuma wannan bangaren su bai da wasu daga gulab dan da su kuma suke halitta mulamasa da kuma musafaha cewa wasu daga cikin musulmi sukan ma gaisawa da Allah a duniya da lahira kuma suna iya ganin Allah subhanahu wataala a duniya to su kuma wannan bangaren wanda suke su bai rubiya su ka so waɗannan su kuma farnan su wata da kowa su masu nafi da ibn qayyim al-jari ka ce shafi ya tinta sar sarkatun najiya ya zo da su ya fara da su ya fara hululiya saboda su suka fi kowa sharri in kana neman maguzawa na karshe sun ka zo su uwayen jahamiyya ne da mu'tazila da duka zo na hululiya sama da waɗannan suke duka su aqida su Allah subhanahu wataala yana bayyana cikin komi su ne wanda su komi ma Allah ma fi jibar komi ma su kawai kai jagoran sai ce na yi tunani na ga aina da ƙarshe dai sai na gane kawai abin da kake gani shine Allah ya ce kawai kana so komi wa kake ce kawai abin da kake iya gani kawai za shi ne Allah kawai dubara ce yake dama sallah ma da azumi duka shi ne dai mawanzanin da ya turo duka shi ne kawai dubara ce yake a mutane mai sallan ma shi ne shi ne yake cewa mene yake cewa al'abdu rabbun wa rabbu abdu ya laika shi liman mukallaf kace ah to ai bawa shi ne Allah Allah shi to wa za a dora ma to yanzu tunda shi a wajen shi abin da yake bayyana duka shi ne Allah kai me yin sallah a wajen shi kai Allah ne to yanzu wa za ka ma sallah waye za ka ma sallah wa za ka ma bauta to su wajen su ba zancen bauta tunda kai din dai kai da ake gana a zahirin kawai kai Allah to ba zancen sallah ko azumi ko zakka shi yasa su aqida suka kalli babu zancen ibada in kuma kaga sun kawo wani nau'i daga nau'i na ibada shi kuma ababe ne na ibara don mutane su yarda da su su gamsu da su wannan gulatu shi ne ake da su wanda gadi kuma suna inkari wasu ai sani ba ka san da kai gama gari yanzu misali wanda zaka ga da charmin shi yana wazifa haka shi saboda hailala ne da istighfari da zikiri da salata nan kamar wannan maulidi ne da malamin magana kaga wannan zuwanci masu yi ba ba abin da mutane suke so kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu sai aka ce ma wannan abin shine alamar kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama ba karatu musulmi sai aka ce ma wannan abin shi saboda ai kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaikum fatabayyin ai sai da mun yi ya muke ji lokacin muna yi kuma ya muke kallon wanda ba sa yi sai aka nuna ma wannan abin wa shine kamar kai ko ba wanda kake so sama da maza to shine ko mun ka kana iya cirewa gaba ɗaya ma ka bada saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani shi kuma wanda ya sa kan ba zai hoto bai rabe ma zare da abawa misali in kana da tunani to misali da zara aka ce ma me hujja mu sai ce eh kware ko babu qur'ani babu sunna ai daga nan shikenan kare abin da ke nan ba komai ne to amma me kawai a daskara kuma shi ba zai hoto bai maka dalla dalla filla filla malam mutanen nan suna cewa ba ke muna cewa wai menene magana ba kaga ba zai hoto bai gaya maka wani abu dalla dalla kuma wani lokaci mutum bai ma iya gane to su waɗannan bayan Allah da suke tagi su burgo kwana a kadoransu wanda suka dora su suna da laihin karanta su suna da laihin waɗannan mutanen amma ba ya nuna ba su mutanen kuma ba su da laihi ka nura ha su ma kuma wanda dan mi kai kuma zaka ba abu babu hujja dama ana ba abu a hujja to ba hujja bane gurin Allah ka ce kawai sa mu akai a'a wannan ba hujja bane ko mu kiran mu akai aka wannan ba hujja bane saboda ana garin da wasu suna cewa ba kyau kai kuma kana aibanta su ma kana zagin ka gani dan me baka tsaya ba hankalin da Allah ya ma kai tunani ka gani to shine aqidar waɗannan gulatu to su ga magaru wanda zaka ga suna hailala su suna tsaye su ba su san abin haka yake ba asali su ba su san ba da wannan wannan ba su san ba ƙarshe aqidar jagoro aqidar ga kudurin to shine zaka ga irin wanda suka kai suka tumbatsa kuma suke guraren da suke ga an gamsu da su to sai su bayyana abin su shine bayyana shine abin da kuma ba so a bai wanda yace ma ka a bayyana shi wata siyasa ce ke amfani da ita saboda yana kokarin shayo mutane wanda kuma yake ga ya giga shi kuma kawai sai bayyana abin shi saboda haka in kana so shi a wurin shi ka sha giya ka yi duk saban saban da zaka yi kawai babu wani abu wanda yake na abin nan duka Allah kare to kaga su kuma sai suka ketare iyaka a wannan baga sai ce wa innamal qasadu wa innamal qasadu abin da yake manufa suluki tariqatul mustaqima wajen shiga mai kyakken tafarki bainal amarai yana tsakankanin lamurra biyu saboda haka ba tare da tafriti ba ba tare da ifrati ba ya ala kitabi la tafru fi dinikum shi yasa addinin musulunci bai rabo yanzu misali wani ya ce kaza abin nan ne sai mutum ya ce to ai kawai ni kaza ma ba ai raba da wannan yanzu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi Yahudawa Allah an ce su ya faɗi cewa Yahudawa sukan ƙaurace ma mata a lokacin da suke al'ada. Kaga wani ya ce, a fananu na tuhum ya rasulullah. To mu don mu saba musu ma ko mu kusanci iyalin mu. Ka gani? To kaga musulunci aka ce ma tsayana kar ka huce iyaka. In ka huce iyaka ma ba daidai bane. Shi yasa sunna ita wasa take. Kar ka goyi kana haɗu wani ya zo shi dan huce iyaka ya shigo ce maka a to ai ka gane ma. Ka ce yawwa kaga wannan daidai a'a kar ka yarda da kawarish ka tsaya inda kake. dan kun haɗu da su a wata aƙida karkar in kirra misali hawari ya yarda da abin da kai ya yarda da kaza sai ka ce yawa mu tafi yanzu kai aboki ne mu je mu rusa waɗancan to yanzu zaka samu matsala kai tsaya kawai aikin ka da kake yi tsaya ka tsaya kana tahiyar ka tsaka tsaki sai wani ya zo ce ma mu ƙara wuta a'a shi ya ƙara wuta shi kai da kai gurbatan da kake tafiya ka gani to wannan shine kenan wasa tsala ahlus sunna komai su tsakiya wa dinul lahi bainana zani fi wal muqaffil addinin Allah yana tsakankanin mai zurfafawa da mai gajartawa wa kadalika Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadalika ja'alnakum ummatan wasatan haka muka sanya ku al'umma wadda take tsakatsaki ma'ana ajila al'umma ajila al'umma wadda komunta matsakaici ne to haka al'umma ta musulunci take kamar yadda ce aqidatul waqtiyya shaykhul islam ya bayani tilqatu najiya su wasata ne wasata ne bayyana kaza kaza wasata ne tafadun waqtiyya na ahlus sunna a komai su wasata ne tsakatsaki ne babu ifradi babu tafaridi shi yasa kuma ake sahiha komai kake ga amsa tsanaki komai amsa tsanaki sai mu tsana to satin da wuce ci gaba da tsawon maganganun nan shi abin da muka faɗi ya zama daidai Allah tsara mu alada sura Allah gafarta mana Allah tabbatar da dugadugan mu Allah ganar da waɗanda ba su gane ba ubangiji subhanahu wata'ala ma rayuwar mu albarka Allah subhanahu wata'ala ma ilimin mu albarka ubangiji subhanahu wata'ala an samu da ƙarshe wanda yake na gari ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك